kuma mata baki halaran mamalan kabiru mun kwana a cikin muna na a cikin suratul baqara mun kwana aya na 176 za mu tashi aya na 177 salati goma goma ga annabi
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحكم الحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب صلى العالمين على محمد يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وهين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين بني سبحانه وتعالى ينا ردي ما يهود النصارى wanda suke ganin cewa ba nasare yana ganin a fuskanci kiblansa ya fi shi ne biyayya ba yahuda yana ganin abin nasa ya fi sai Allah ce a gaya musu laisal birra mana an tuwallu wujuhakum baya daga cikin biyayya ku jibantar da fuskan ku a cikin sallah ya bana mashiriki wal magharibi jiya wato ta gabas ko yamma nazala raddan alal yahudi wan nasara haisu za a mu zalika bigiran da suke riya wancananka don suna ta wa annabi magana don me daina fuskantar gudus ya dawo na makka alhali kuma tsakaninsu suna zargin juna banasari yana cewa nashi kiblan ya fi dacewa wanda ya fuskanci nashi ya yi alhairi bai huda yana ganin wanda ya fuskanci shi nashi shi ya yi alhairi allah ce duk ba haka bane walakin albarra birra أما ذا البر ما أبو تنبيهية وقرئ بفتح الباء ولكن البر أي البار مبيهية من آمن بالله وان بارك سيادة الله واليوم الآخر درانا كرشي أي النبي دا مؤمني sun ba da gaskiya da Allah ne lokacin da Allah ya ce su fuskanci ko suka fuskanta da ya juyar da su ya ce su fuskanci kaba kuma suka fuskanta ma'ana da gabar da yamman dun nawaye na Allah ne inda duk ga dama ya ce a fuskanta sai a fuskanta ba kamar yadda nasaru suke cewa nasu shine daidai ba mun amana billahi wa yawmil akhir wanda ya bada gaskiya da Allah da ranan karshe shine mai biyayya wal malaikati da malaiku wal kitabi da littafi ayil kutubi littafai wan nabiyina da annabawa wa atal mala ala hubbi sannan ya bada dukiyarsa bisa soyayya gare shi zawul qurba mabuta kusanci alƙarabaci waliyata ma da marayu wato idan za ka yi kyauta ka ba da abin da kake so shi za Allah ce wa atar mala ala hubbihi in ka tashi ba da abu ka ba da wanda kake so shine ban yi zuwa da ala ke ce wai ni munar da ama ala hubbihi can ma bisa son sa kana son abu ka ba da shi shine lada kuma ka ba zauri kurba ma abota kusanci واليتامى da marayu wal masakin da masakai wa min sabil da dan tabarki ma'ana al musafir matafi wasailina da wanda Allah ya dora musu su roƙa su yi bara a talibina ga wani ya ce wai ba a gabara alqur'ani ba to ko bai ga wannan ayan bane wasailina wa masail bala tarham ga yanan da yawa wai dimuna da ba miskinan waya jima to Allah ya ce wasailina hadisin manzo Allah ya ce wa busaila walau ja'a ala farasin ku ba wanda ya zo bara ko akan doki ya zo ko akan doki ya zo ba a ƙasa ba wa fi fakkin riqab a cikin fansan almukatibina waɗanda aka yanka musu fansa don a lokacin akwai bayi wanda suka suka sai kansu da kansu shine yankan fansa din za su dinga biyan dukiyar a kowane wata wata to irin waɗannan su ma ku taimaka musu don su fita daga kangin bauta wal asara da kuma kamammu wa qama as-salata zai da sallah wa ata az-zakata ya bada zakka al-mafrulata abin fallantawa wa ma qabla wuri abin da ke gaban shi ta dawi wal mufuna bi ahadihim idha hadu da masu cika alkawarin su in sun yi alkawarceceniya da Allah awun nasu ko mutane akwai alkawari tsakaninka da Allah don mutum ya yi bakace zai abu kaza ko zai sadaka ko zai kaza ko zai kaza Allah ce to mai cika irin wannan alkawarin shine mai biyayya ko ku wanda ya yi mutane alkawari zan ba ku kaza zan ba ku kaza to ya cika wasabirina da masu hakuri til ba'asai a cikin halin tsanani ma'ana da tsanani da yalwa dun na Allah ne idan Allah ya ga dama kowanne zai iya kawowa sunan Allah ne albasidu in ya tajalli akan ka sai ka ganin yalwa sunan Allah ne alƙabilu mai riƙewa in ya riƙe zai gaba ka ganin komi kai zai to ka yi haƙuri a lokacin da kaga kanka a cikin tsanani din Allah yake so ya ganka haka wa barra'i da kuma cuta wani ya samu lafiya wani ya tsarama cikin rashin lafiya wa yin albasi da lokacin tsananin yaƙi wakata shiddatul qital fi sabilillah a cikin tabarkin Allah أولئك الموصوفون بما ذكر وأن كانك أبابا أنبتا وأن أكا أنبتا على حبه ذو القربى زهنا سوني وأن أكا سبا تاسد أبن أكا أنبتا الذين صدقوا في إيمانهم وأن سكي قسكيات في إيمان سوء أو ادعاء البر قود أو أن شيء أولئك وأن كانك هم المتقون سوني بحثورا الله نعم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ومن أفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى يا ولنوك بعد قسكيا لألا كتب عليكم القصاص أن فلن تامك ساكيا المماثلة تمكتشينيا في القتلى أتكين وأن دعك كشي وتسبب من سكونا آية من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا شبو مدينة sai ya samu kabila guda biyu da ausu da khazaraju suna ma junansu fahari suna yakin juna idan an kashe mutum daya a nan sai su ce sai an bada mutum biyu a can to sai Allah subhanahu wataala ya ce ai ba haka ake ba abinda aka ballanta kisasi in an kashe maka mutum daya to ka kashe mutum daya shi wanda ya kashe aka tabbatar din fil qatla wasfan wa fi'lan الحر يقتل بالحر دا انا كشي شي ان يا كشي دا ولا يقتل بالعبد اما اذا دا يا كشي باوا با كشي دا دين يا كشي باوا sai dai ya yi masa ya biya wal abdu bil abdi bawa in ya kashe bawa a kashe shi a kashe bawa da bawa wal unsa mace ana kashe ta bil unsa da mace in mace ta kashe mace aikarta wa bayyana sunnatu amma hadisi ya bayyana أن الذكر يقتل بها النمج أنا كذا بها إن يكش مشي وأنه تعتبر المماثلة أنا لوراد تمكتشين يا أتكين الديني ني إذا مسلمي ني ما تر ما مسلمي يكش تم تم مسلمي ذا أكشش أما فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر با أكش مسلمي كودا باواني إن يكش كافر كافر ولو فرا كودا داني ومن عفي له وانا أكيافي مثل من القاتلين لجماس كثن min dami akhihi daga jinin dan uwansa al-maqtul shay'un wani abu bi an taraka al minhu ya bar sakayya da gare shi wa tankiru shay'in wato yace man ubi lahu min man ubi lahu min shay'in min akhihi shay'un aka kawo shi na kira yafiri ya ba da fa'idan suqul al-qisas idan wanda aka kashe mawa yace shi ya yabe to ba maganan kisa kuma bil afwi da yafewa an ba da shi gabanin sashin sa nam wa min ba'lil warasati daga kuma sashin magada ko ko a magadan suna da yawa waɗansu suka ce a su a kashe waɗansu suka ce a a mu dai mun yafe to wanda suka ce sun yafe nan ko da mutum ɗaya ne ba za a kashe wannan mutum da shi ba sai dai a koma a karɓidiyya wa fi zikri akhihi cewa akhihi min akhihi ta'addufun akwai rausasawa da'in ila al wanda zai kira mutum zuwa afwa وإيذان sanarwa bi أن القتل لا يقطع قوة الإيمان cewa yanki a kisan nan baya yanki ‘yan uwantaka na imani wa middin na mubtada'un shartiyatun aw mawsulatun wal khabaru fattiba'un fa'ala al'afi ittiba'un lil qatil ya wajaba kan wanda ya afwa ya bibiyi mai kisan bil ma'ruf da ya kamata bi an yi qalifahu ya neme shi bid diniyati ya biya shi diya bila nufin ba da tsanani ba wa tartibul ittibaya ala al-afwi ziranta bibiyan na akan afwa yufidu ya fa'idantar annal wajiba cewa wajibi ahaduhuma dayan su in dai an yafi kisa to sai a biya diya kuma wa huwa ahadu qawlan shafi'i wasani magana na biyu alwajibu alqisasu abin da yake wajibi ayi kisasi wa diyatu diyan nan badalun anhu falau afada mutum zai ce ya yafe mu wanda ya kashe ma dan uwansa amma wa lam yusammi ya bai ce a biya diya ba fala shay a babu komai amma ya ce a ya yafe kisa a biya diya sai a biya wara ja yarin jaya wa ala alqatil ada'un bi hisan wajibi ne akan wanda ya kisan shi kuma da aka yafe masa aka ce biya diyan ada'un lidiyati ilayhi ya ba wanda ya masa afwan nan diya wa huwa alwaris bi isanin da kyautatawa bila madalin ba da taurin bashi ba a ya dauka ya biya shi wala baksin ba tauyewa zalika al-hukmul mazkur wancanan ka hukunci abin ambato min jawadil qisas na sakayyan kisa na halaccin kisasi wal afu da afwa an gare shi aladiyati akan diya tahfifun min rabbikum sawwakewa ne daga ubangijinku alaikum akan ku wa rahmatun da rahma bikum da ku haisu wasu fi zalika bijinan da yalwata haka walam ya hatim wahidan min huma bai yau jamta ya ce a kisasi kawai za a yi ko ko ce a diya kawai za a biya ba kama khatama alal yahudi al kisasu kamar yadda su yahudawa da yake su Allah masu tsanani ne kowane lokaci taurin kai Allah ya wajabta musu kisasi wa alal nasara akan nasara kuma adiyatu diya domin sai Allah ya hada mana biyu a cikin addinin yahudanci idan an kashe mutum ba wani magana sai kisasi ba maganan diya a nasara kuma diya ne kawai Allah ya ce shi kenan mu duku al'umma annabi Muhammad musulmai na ba ku guda biyu ku zabe daya idan wanda aka kashe mutum ya ce ya yafe bai ambaci diya ba shikenan babu komi ba idan ya yafe ya ce a biya shi diya to a biya shi diya din ko kuma a biya diyan a yafe wancan to shi za Allah ya ce wannan abu da na kawo muku tasfifun min rabbikum wa rahmatun da rahama fa man yatada duk wanda ya shishigi zalama alqatil bi an qatalahu bayan ya ce ya yafe sai kuma ya zaga ya kashe wanda ya kashe masa dan uwa ba da zalika af falahu azabun alimun azaba mai radadi ya tabbata gare shi mu'limun fil akhirati bin nar aw ta aw fid dunya ko anan duniya bil qitali da kisa
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم
نعم walakun bil qisas hayatun rayuwa ya tabbata gare ku a cikin qisasa ai baqaun azim ya ulul albab ya ma'abuta hankula domin shi ubangiji subhanahu wataala baya so ai kisan shi yasa aka ce wanda ya kashe a kashe shi sai Allah ya ce to idan mutum ya san in ya kashe za a kashe shi to yana fa sauransa ba zai kashe ba su ko nasara suka dauki akasi ai in mutum ya kashe to ai bai kamata a kashe shi ba wai sai zo kawo misali na banza na hankali wai kaman kai ne kake da shanu guda biyu sai ɗaya ya kashe ɗaya to yanzu ka kashe ɗayan ka rasa biyu kenan su a hankali a nasu saboda kaman jama'a su ne abin kiwon ka yawan jama'a shi ne ta saboda haka maimakon ka kashe shi a'a sai ka ɗaure shi ka yi mashi tara in ya fito ya yi hankali Allah ya ce ba haka bane walakum bil qisasi hayatu ai idan ya san za a kashe shi shi ba zai kashe ba shaidu sun rayu kenan ba ma kashe ko ɗaya ba ya ulal albab ya ma abota hankula zaul qul لأن القاتل دومين مي كسن إذا علم أنه يقتل إن ياسن لا أكشي شئر تدع زيت أو تفاها يا نفسه سيرا يكنسا wa man arada qatlahu da wanda ya nufi kisan sa sai aka shar'anta haka la'allakum ko ku tattaquna alqatala ko kiyaye kisa makhafatal qawadi dun jin tsoron sakayya lokacin da mutum yake kashe mutum haka zai ta zare ido sai ya kashe shi ran da aka kamo shi za a rama zaka je na wayo Allah kai mun rai kai mun rai lokacin da kake kashe wancan kana son ran kai ka san za a kashe ka to shi za ka ce zunubi kashi uku ne akwai zunubi tsakanin bawa da Allah subhanahu wata'ala kamar zina luwadi rada ƙarya to akwai wannan idan mutum ya ya yi irin waɗannan tsakaninsa da Allah ya tuba Allah subhanahu wata'ala yana yafe masa banda zinan da matan wani idan kai zina da matan wani akwai haƙƙin Allah a ciki to Allah ba zai gafarta wannan ba nashi dai zai iya gafarta ma amma wannan ba zai ba zai gafarta maka ba sadakan irin wannan ya auku to shikenan abin da za a yi in ka same shi har ka duba tsakaninka da Allah sai ka zo ka ce wane wallahi tsakaninka da ni akwai wani abu dai wanda ya dan gudana haka wani abu ne wanda na saba maka da Allah ka yafe mini in ya ce a don Allah ka yi hakuri ka yafe mini sulhul majhul kenan ya ce to shikenan Allah ya fi mana karka yadda ka fari abin da ya faru ya ce a yafe min dai a yafe min to shi ke da wannan na biyu akwai zunubi tsakanin bawa tsakanin bayin Allah na biyu akwai zunubi tsakanin mutum da ayyukan Allah kaman Allah ya wajauta maka sallah ya wajauta maka azumi ya wajauta maka zakka yaudauta maka haji to sai ba ka yin su ko kai wannan sallah ka bari ko kai azumi ka ki ko kai zakka ka kibi to shi ma Allah zai iya yafewa amma fa in ka yi su misali in ka tuba ka ce zaka ci gaba da zakka da ba ka yi to na shekarun baya fa ka biya sannan zai tambata a'a da ba ka sallah sai yanzu ka ce kai na tuba na yi maka na fada zan ci gaba da sallah to dole sai ka biya waɗancan sallolin na baya sannan tuban ya tabbata ko ko a duk wani abu ne wanda yake na aiki ne wanda Allah ya ɗora maka baka yi ba kuma wajibi ne akan ka yanzu sai ka ji kana son ka tuba to ma ka biya abin da ake bin ka misali wani ya shekara biyar baya sallah sai yanzu ya tuba ya ce zai sallah to ya za a yi sallan shekara biyar a kansa malamai suka ce to ya ta sallan har adadin da zai ga kamar ya biya wasu suka ce a kowane rana ya yi sallan asuba sai ya sallan asuba na biya in yi azahar sai azahar na biya in yi la'asar sai la'asar na biya in yi magariba sai magariba na biya in yi isha sai isha na biya in aka shekara biyar ya biya to wannan na uku akwai akwai abin da yake tsakaninka da bayin Allah shine mutum ya kwace dukiyan waɗansu ko ya dake su ko ya zage su ko ko a ya kashe su ma to wannan tuba fa ba zai yiwu ba sai ya yarda da abokin husumansa ko ko yayi kokari a cikin ayyuka mai kyau har Allah ya masu muwafaqa ranar kiyama idan bawa ya tuba yana da haƙoƙin bayin Allah a kansa to wajibi ne mai da shi zuwa ma'abota shi kamar ka zalunci wani baka san inda yake ba sai ka gajiya kuma ranar kiyama Allah zai tsaye da kai ga shiga ka kai kuma kana neman shi ina nan gawa ne da na zalunce shi in maida masa haƙinsa to kai ta ibada kai ta ibada kana ce Allah ka gani wani dai ban ganshi bane wani ne ban ganshi ba to abin da zai faru ranar kiyama zai fazo ya rike ka ya ce Allah ga mutumin to a karban mun abina Allah ce gafarta mai zai ce a Allah ba zan gafarta mashi ba yana ana cikin husuman sai Allah ya ce daga kanka sai ga wani babban katanga ya ce ya ubangiji nawa ne na wannan ya ce a da wanda ya yafe mai yafiya ne ya ce na yafe na yafe Allah ce kama hannuwanka wala kulli halin a dinga tuba kowane lokaci shedan ya saba ya taba a baka ka yi tuka tuba ga Allah kofar Allah a tube ko a bude yake ana cewa za a rufe kofar tuba ba wai sai ranar rufe kofar tuban ne ruba kai ranar mutuwan ka an kulle kofar tuban ai ba wai sai an je wancan da ake faɗa cewa ƙarshen zamani za a rufe kofar tuba to ko kana ina aika tuban ne kamin ka ga mala'ikan mutuwa daga nan da mala'ikan mutuwa ya zo to kai an kulle maka kofan tuba kenan na ne Allah subhanahu wa ta'ala ya la'allakum tattaqun ko kuwa ki yayi kiza kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut an fallanta maku idan ɗayan ku mutuwa ya halarce shi ai asbabuhu ya ga alamomin mutuwa kamar da ya ga ciwo da ya ki ci ya ki cinyewa yau gobe yau gobe ya ga dai alaman dai ga nan dai abin da ce hanya shi wannan ko za a tashi shi wannan za a tashi to sai ya ce sai kira yan uwan sai ce to gaskiya ina ganin ciwon nan dai kila dai ba za a tashi ba na mutu ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza to amma wannan da da farkon musulunci kenan an zo an yi nasinsa da ayan gado yazo mana alwasiyatu wasici marfu'un bi kutiba wa muta'alliqun idza kana zarfiyatun wa dalun ala jawabiha in kana in da zama shadiya ne yace in taraka khairan alwasiyatu ay falyusi wasici lil walidaini wal aqrabina ya ba mahaifansa guda biyu wal aqrabina da makusanta bil ma'ruf da ya kamata bil adli bi Allah ya zida ala sulusi kar ya kara akan sulusi wala yufaddilu ganiya kar ya fifita mawadaci haqqan mazdarun mu'akkidun wato ce hakan nan mazari ne mai karfafawa ga abin da jumlan ya kunsa gaba da gaba gare shi alal muttaqina bisa ma tsoron Allah amma wa haza wannan kutiba alaikum idan halara adakum al-maut inda zaka khairan mansuhun an dauke shi wato shi alqur'ani yana da nasuhu mansu da mansuhu wannan ayan gashi ana rubutawa ana karantawa yana nan a rubuce a cikin alkur'ani amma an ɗauke hukuncinsa sai dai a karanta kawai shine yace mansukun bi ayatul miras da kuma hadisin da yace la wasiyata li warisi idan mutum zai gaje ka ba dama ka ce a bawa ni kaza a bawa ni kaza a'a tunda Allah ya riga ya yanka ya ba ya ba mahaifi ya ba mahaifiya ya ba ya ya ba mata ya ba yan uwa in ba wani a ba wani kaza inda wani wani ba zai ci ba in wani yana nan kaza wani zai ci ai duk alkur'ani ya riga ya bayyana saboda haka idan mutum da zai mutu yanzu ya wasici ya ce a ba ɗansa wani abu in dai dan yana cikin dama yana cikin magada to ba za a bashi ba an yi nasi amma har yanzu yana iya yin wasici a ɗibi dukiya na a yi masallaci ko a ba wani ko a ba wani wanda bai wuce sulusi ba dalilin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gaida wani sahabi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa Rasulullah ina ganin zan dauki dukiya na gaba ɗaya in sadaka da shi annabi ya ce a bai kamata ba bai kamata ba yace to ya Rasulullah ni bi kashi biyu mar kashi ɗaya bai ce a bai kamata ba bai kamata ba yace rabi fa yace a yace to sulusi ba yace to sulusi sulusin ma da yawa sulusin ma da yawa an tazara wa zasaka agniya khairun min an tazarahu alata yatakaffafu wan-nas ya ce ka bar magadanka da wadata ya fi ka bar su matalauta suna ma mutane bara to tun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sulusin nan da ya bashi dama akan sulusi yake ko sulusin da yawa to kai shikenan sai ya zama sunna a cikin umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya halatta dukiyanka ka kasa uku ka ce ayi mun masallaci ayi mun kaza ayi mun kaza ayi mun kaza da shi in dai har ka kama ciwo na alamar mutuwa idan ko baka ciwon kai ta rabawa da yadda ka ga dama amma da zaran ka kama ciwo to hakkin wasu ya fara shiga a ciki zaka yi mugunta kenan saboda haka aka ce fa man badalahu wanda duk ya musa ya shi ba da ma sami'ahu ba da ma sami'ahu wato shi wannan wasicin kenan ayil isa'u min shahidin wa wasiyin daga cikin masu shaida wa wasiyi ba da ma sami'ahu bayan ya ji ya sani fa inna ma ismuhu iyaka zunubinsa ayil isa'u al-mubdal alallazina yubaddilunahu ya tabbata akan masu musayawa fihi iqamatu zahiri muqamal muzmar maimakon a ce alaihim sai aka ce alallazina yubaddilunahu inna allaha sami'un allah mai ji ne ni kaulil musi ga zancen mai wasici alimun masani bi fi'ilin wasi da aikin wasi fa mujadin alaihi mai sakayya ne akan sa
فمن خاف من موسى جنفا أو اسما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون na waman khaba min musin janafan wanda ya ji tsoron karkata ga barin gaskiya daga mai wasici wani lokaci wanda yake wasicin zai so ya fifita wani ya ce a ba wani kaza ba wani kaza min musin ko muwassin au isman ko daukan zunubi bi an ta'ammada zalika ya ganganta wannan bi ziyadati ala sulusi ya kara akan sulusi aw takhsis ganiyin ko kebance mawadaci masalan fa aslaha ya jaye sulhu bainahum tsakanin su bainal musi wal musa lahu tsakanin mai wasicin da wanda ake ma wasici bil amri bil adali da horonsa cewa yayi adalci nan lokacin da ake rubuta wasicin nan za ga ya ce a ba wani har ma a samu gandama ya ce a bai kamata a ba wani ba don haka ga alaman shi mai wasicin yana so ya karkata ya ba wanda ya fi so sai a yi masa a yi sulhu tsakanin su da a yi adalci duk wanda ya ka fala isma alaihi ba zunubi ya kansa bi zalika inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يا وانا تبارك سيادة الله أن فلن تعزمي أكونكم كما كتب على الذين من قبلكم كما يند أكا فلن تاما الأم من دسكي قبنكم لعلكم تتقون كو كواجد أورم الله كواجي أي معاسي فإنه دنشي أزمي يكسر الشهوة هنا كري شهوة التي هي مبدأها وانا شيني مفارنتا ayyaman nusiba bisiyami ai busumu muqaddaran ku azumi kwanuka ma'adudatin kidayayyu ai kala'ila ai muaqqatatin abin wa lokaci bi adadin ma'lumin adadi wanda yake sananne shine ramalan kama sayati wa qallalahu Allah ya ce ayyaman ma'adudatin ya kawo shi kankani tafsilan don sawwakewa alal mukallafin bisa waɗanda aka kallafa mawa don karka ɗauka cewa azumi wani abu ne mai tsawo ai a cikin kwana goma sha biyar din nan kwana talatin din nan ai da rana ne kawai ba ka ci da dare za ka yi ta ci faman kana minkum barilan wanda ya zamo lokacin halartar watan ramalana kamar lokacin da ya fara din nan marilan bai da lafiya aw ala safarin ko yana kan halin tafiya musafiran safar alqasar tafiyan qasar wa ajhadahu sawm azumin kuma ya harshe shi ba zai iya ba fil halai ne a cikin hali biyu a halin ciwo ko halin tafiya sai zamo tafiyan nan yana da tsanani tafiyan ya kai na kasar ko ko a tafiya rashin lafiyan ya kai tsanani fa fara sai ya sha to ba laifi a kansa fa iddatun min ayyamin ukhra wajibi ne a kansa ya kididdige abin da ya sha min ayyamin ukhra ya biya daga wasu kwanuka ya su muhabadalu wa alladhina la yadiquna wadanda ba su da iko kuwa ba su da sam ba su iya yi liki barin saboda tsufa akwai wani tsufa ne ya kai masa ba zai iya yin azumi ba aw maralin ko rashin lafiya rashin lafiya la yurja buruhu wanda ba a kaunan warakarsa kama wani kullum shi in bai ci abinci ba cikin kowane awa uku ya zama masa matsala ko ko lalura irin ta kishi ko ko lalura ne duk wanda dai ba zai iya ba kuma laluran nan wanda ana ganin da wuya ya rabu da shi ba laluran da ana ganin ai za a iya warkewa ba to Allah ce waɗannan fidyatun su yi fansa fansan nan hiya ta'amu miskin ita ce ciyar da ciyar da miskinai ai qadru ma ya kudu gurgudan abin da miskini zai ci fi yawmihi a wannan yinin wa huwa muddun shine mudu guda min galibi qutil balad daga manin jayen abincin garin wato wanda aka fi ci a garin idan garin shinkafa aka fi ci to shi za a bana in masara aka fi ci shi za a bada in wani abu ne dai shi za a bada li kulli yawmin a kowane rana wa fi qira'atin bi ilafati fidyatu wa fidyatu da'ami wa hiya lil bayani wa qila an ce la ghayru muqaddaratun wa kanu da can a wani kaulin kanu muhayyarina fi sadr islam an ba mutane zabi a farkon musulunci bainas saumi tsakanin su yi azumi wal fidyatu ko su yi fansa sun manu sai sannan aka shafe yanzu aka ce dole ne a yi azumi ɗin sun manufiya bitayi ni sawam da ayyanawan azumi bi kaulihi da faɗinsa faman shahida min kuma shahara wanda duk halarci wata a lokacin nan fal ya sun ya yi azumce shi na ɗalibin abbas dan abbas ya ce illa alhamila wal murdi'a idza aftarata khawfan ala alwaladi فإنها باقية بلا نفس في حقها عبد الله بن عباس yace sai dai mace mai ciki da mace mai shayarwa idan suka sha azumi khawfan don tsoro alal waladi bisa dan da yake ciki in ba su ci abinci ba dan zai cutu na ciki kenan ko ko a in bata ci abinci ba nono ba zai kokkugo ta shayar da yaro ba to wannan babu komai baqiyatun bila nasin wato ba shafewa fi haƙi ma cikin haƙinsu faman tadawa wanda ya tadawwi khairan na alkhairi bi ziyadati da qari ala qadri mazkur bisa gurgudu abin ambato fil fil fidiya fa huwa khairul shi fa huwa fa huwa khairul lahu alkhairi ne gare shi wa anta sumu amma ku yi azumi khairul lakum yaji maku min al iftari daga sha inda a lokacin tafiya akan samu wahala tafiyan kasar a sha azumi yanzu za ka shiga mota ne akwai wata ma mai sanyi a ciki wanda yan ka shiga za a kukkulle kai ta baccinka ka yi tafiyan kasar me da shan azumi yanzu ko maka za ka je yanzu jirgin sama za ka hau to Allah ya ce wa anta sumu khairul lakum a wancan lokacin ma na wahala an ce ka yi azumin an baka dama ka sha kam amma yin azumin ya fi to yanzu ba ai yanzu ba wani wahala da tashi mu tafi ne yanzu zauna mu tafi to manzala sallallahu alaihi yana cewa shi azumin ramalana da Allah ya wajabta yana cewa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha cikakken wata cikakke wata wata guda na watan azumi wato ya daidai da kafaran shekara shekara yana da ɗari shekara kwana ɗari uku ne da hamsin da hudu a namu na na na na na kamariya na shamsiya kwana 364 don akwai kwana goma a tsakani fala kulli halin idan kai azumin wata guda na watan ramalana sawa'un 30 aka yi ko 29 ka samu kafaran kwana 300 to shi yasa aka ce in an yi watan ramalana ya kare aka sunnanta ayi azumin sittatu min shawwal wato kwana shida daga shawwal don a samu kafaran shi kwana wata biyu kenan to shi sa Allah ya wajabta ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi ba a fallanta mashi azumi a Makka ba don a lura da kyau shi Allah subhanahu wataala duk abin da zai yi zai yi shi a hankali a hankali kamar dan adam ne duk abin da kake so ka sa yayi to ka fara mashi a hankali a hankali a hankali zaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a Makka a shekara goma sha uku abu biyu kawai aka ba shi kalman shahada da sallah a shekara goma sha uku nan abin da ake nema a tabbatar la ilaha illallah la ilaha illallah idan an tabbatar da la ilaha illallah ba ranar da aka tabbatar da la ilaha illallah aka kawo sallah biyar ba sai da aka yi ta gugurmaya da mutane har aka shekara biyar da aka shekara biyar sannan aka kira annabi wajen Allah inda yaje munajaci da shi aka ba shi salloli guda biyar da aka ba shi salloli guda biyar aka zo ana ta fama da shi ana ta fama da shi da aka shekara biyar kuma da aka shekara wajen takwas kenan ya tashi ya koma madina da ya koma madina to a madinan ne aka bashi azumi kuma daga baya aka zo aka bashi zakka daga baya aka zo aka cika masa da haji aka ce al-yawma akamantu lakum dinakum to manzo Allah sallallahu ya yi ramalan guda takwas guda biyar an ce 99 ne sauran ko 30 30 ne kuma an ce a dalilin yin kawo azumi a zamanin da an taɓa wani sarki ana ce mashi ɗan harusu shi ne sarakuna sarki na uku a cikin bani adama ga baki ɗaya aka samu bari mai tsanani a lokacin to da aka samu bari mai tsanani sai Allah ce to mawadata su yi azumi su ma su sha abin da ake sha to daga nan shi sa Allah ce kutiba alaikum siyamu kama kutiba allazina min qablikum ba wata al'umma da ta zo ba ta yi azumi ba sha ramalana alladhi unzila fihi alquran watan ramalana wanda aka saukar da alqur'ani a cikin sa min lawhil mahfuz daga lawhil mahfuz ila sama'i dunya zuwa saman nan na duniya a fi lailatul qadr a cikin daren lailatul qadr minhu da gare shi hudan ay hadun hadiyan min ad-dalalati alqur'anin nan mai shiryarwa daga gabata lin nasi ga mutane wa bayyinatin da kuma hujjoji واضحات بيننو من الولاء الشريعة بما يهدي إلى الحق من الأحكام ومن الفرقان لكم ردبي وما يفرق بين الحق والباطل أبن ديك ردب أكان قريا دقسكيا فمن شهد منكم الشهر وان دبي حلرت لوكة وتا شهد يحلر تابا يغنيوا kamar yadda suke daukan wahami cewa wa man shahida minkum shara wanda ya gani don ka ce sai wanda ya gani makaho na gani ne ai makaho baya gani wanda yake kulle a daki kuwa gidan bursun da zai gani ne ba zai gani ba a ma'anan halara duk wanda lokacin ya halarto yana da rai da lafiya fali ya sumhu ya azumce shi wa man kana marilan wanda ya zama bai da lafiya ko ya la safarin ko yana kan tafiya fa iddatun min ayyamin ukhra a ikidaya waɗansu kwanuka daban bayan azumin ya fita ta gaddama misru wa qurra an maimaita shi ne bi Allah ya tafamu karai wahami na karai wahamin nasu shafe shi bi ta'mimi da umumin man shahida to kaga alqur'anin nan an saukar da shi daga baitul izzati zuwa saman duniya a jibril ya saukar da shi nujuman ma'ana ma'ana lokacin da ya kamata a saukar da shi qur'ani ya sauka a shekara 23 yana zuwa wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kamar irin a taura da linjila da zabura duk rana ɗaya aka saukar da su saboda shi nasu zai zama akwai tsanani mu ko sai Allah ya ce ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum ba mu saukar da shi sai da wani abu lokaci wanda yake sananne shi yasa alqur'ani ya zama mai sauki zaka ga in an kawo tsanani wata rana sai a kawo sauki in an kawo tsanani sai a kawo sauki da an ce dole kai wasici aka ce a ai gado shikenan da can dole ne ai kisaji aka ce a yanzu ga yadda za a yi to Allah subhanahu wataala haka yayi ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aka sauke shi a dar a sama na farko lokacin ya sai a ce jibrilu je ka dauki wannan aya ka kai ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a lokacin da yake makka duk ayan da kaji an ce makiyatun to an saukar annabi yana zaman makka ne ko da halin tafiya yake a wannan halin makiyatun kenan in kaji an ce madaniyatun to lokacin ya koma madina kenan ko da ya zo makka ne tunda ne a madina yake a lokacin haka ake saukar da su to haka a taura a sufi ibrahima an saukar da su farkon watan ramalana ne a taura kuma an saukar da shi shida ga watan ramalana ne linjila an saukar da shi 23 ga watan ramalana ne qur'ani ko aka saukar da shi 24 ga watan ga watan ramalana a wani ruwayan lailatul qadr 27 na'am شهر رمضان أنزل فيه القرآن ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا وأن إذا مباعد العافية فإدة من أيام الآخر wa yuridu Allah bikum al-yusra Allah yana nufin sauki ne da ku wala yuridu bikum al-usra baya nufin tsanantawa gare ku wali za saboda haka ne ata halakum al-fitr ya halatta muku ya kaddara muku shatil maradi a cikin rashin lafiya wa safari da tafiya wali kauni zalika saboda zamowan shi tafiyan fi ma'anar illati yana ma'anar illa ne lil amri saboda horo bis sawmi da azumi ولتكمل الإدة دنك تك إدايا إدة صوم رمضان ولتكبر الله جرم ما ألا عند إكمالها يا ينتك تعالى ما هداكم بسا بند يشريدكم أرشدكم لمعالم دينه ولعلكم كوكو تشكرون الله وقول ما الله سبحانه وتعالى على ذلك بسا وانتانك
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة صيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب, عنكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفوهن في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون
وسأل جماعة النبي صلى الله عليه وسلم ودنس جماعة نسك زوجهم النبي suka tambaye shi a ƙaribin rabbuna shin ubangijin mun nan yana kusa ne fanunajihi mu gana da shi an ba'idun ko yana nesa ne wanda yake nesa ko sai a ƙwalla mashi kira fanudadihi fanazala aya ya sauka ga annabi muhammad wa idza sa'alaka ibadi idan bayina suka tambaye ka anni ina niki to ka gaya musu fa inni qaribun gani kusa da su minhum bi ilmi da sani na fa akhbirhum ka ba su labari bi zalika da wancanan ka wajibu da awata da'i ina amsa kiran mai kira idza da'ani idan ya kira ni bi inalatihi in bashi ma sa'ala abin da ya tambaya da abin da bai tambaya ba matukan mutum bai roƙi Allah yanke zumunci Allah baya son ka roƙi yanke zumunci wannan Allah ba zai amsa ba amma duk lokacin da ka roƙi Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce na baka amma fa ba dole in baka abin da kake so ba ko kuma ba dole yanzu kake so ba shi yasa malamai suke cewa ta'akhurul idama al-ilhaji la yujibu ri'as min an-najahi li annahu qalla min al-ijaba jinkirin bayarwa tare da naciya ka dauki tarbi kana Allah bani Allah bani Allah bani ya baka amma fa ba lokacin ba dole ne ba ba a masa dole ba kuma dole abin da kake so ba shi abin da yake so shi zai baka abin da kake so kila bai dace da kai ba ko kuma bai kaddara maka ba ba zai baka ba in dai har ya ba bude baki ya baka ba ikon ka ce Allah ba ni zai ce na baka amma fa ba dole in baka yanzu ba ba dole abin da kake so ba ba dole inda kake so a kai ka daukaka kake so ba zan kai ka wajen ba to shine Allah subhanahu wataala ya ce ujibu da awata dani idza da'ani ko idan dai har ka roki Allah Allah zai baka amma daga jita ya ce ni na dade ina ka roƙon Allah ina ka roƙon Allah bai bani ba to wata kila ba kuɗi zai baka ba lafiya zai baka ana sayan lafiya ko ana sayan lafiya ba ga wani maloniya ne ba yana neman lafiya eh wata kila a'a kai kana neman a ba kuɗi Allah ya ce bari in baka da sai ya baka da ko ko a wani gaba ɗaya ma ya baka imani ai ya gama da kai me kake nema kuma ya baka imani ya baka karatun alkur'ani a karkace ka roki Allah bai baka ba a'a shi za jinkirin bayarwa tare da nacewa Allah ba ni Allah ba karka yanke kauna karka yanke kauna jar idan yayi ya lamunce cewa ya bayar in dai ka roka ya bayar amma fi ma arada cikin abin da yake nufi ba wanda kake nufi ba a fi lokacin da zai yuridu la fi lokacin da turidu ba lokacin da kake so ba sadaka wata rana kana da wani sai ga wani karatun kyautan Allah Allahu akbar ka gani ma roƙa ba a ka roƙan ne yanzu ne ga daman baka irin wannan to ni ma an ji Allah yanda kuke damuna da kira kun yi sallah Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu kuɗi Allah ka ba mu ruwa Allah ka ba mu fa to ai ni ma ina kira me yasa ba ku amsa ni ni ma ke ina kira me yasa ba ku amsa ni kai kenan kullun na cewa Allah ba ni Allah wato ni ma fa laysa jibuni su amsa kira na mana du'a'i kira na bi tsati da bini in an bini shikenan an zauna lafiya wal yu'minu su ba da gaskiya bi da ni ya dimu alal imani su dawwama akan ba da gaskiyan nan la'allahum ko su yarshuduna su shari'a shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi cewa duk wanda ya kiyaye abu uku haƙiƙa zai zama waliyin Allah wanda ya tozarta su zai zama haƙƙi ne ya zama maƙiyin Allah sallah azumi wankan janaba sallah azumi wankan janaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aljanna yana bayyan mutum hudu mutum wanda mai azumin ramalana nan mai karatun alqur'ani mai kiyaye halcansa ga maganar mutane kiyaye halcansa ka kama kanka da maganganun mutane ka ji da naka mai girmama makota Allah yana gafarta ma bawa musulmi lokacin da yake shan ruwa abinda kafansa ya tafiya a wannan rana wanda ba kyau abinda hannunsa ya rika wanda ba kyau abinda idonsa ya duba wanda ba kyau abinda kunnen shi wanda ba kyau abinda bakinsa ya faɗa wanda bai dace ba da abinda zuciyarsa ya taɗi da shi ramalana in ya zo da ya zo shan ruwa Allah zai yafe mashi wannan annabi sallallahu alaihi ranar kiyama idan yayi aka tayar da wanda suke cikin kaburbura Allah zai waye zuwa rilwanu shine rilwanun nan a shine mai tsaron aljanna ya ce ya ni rilwanun maza maza ka tanadi abinci ka tanadi abin sha na fitar da masu azumi a kabarin su da yunwa da kishi ka fuskance su da sha'awansu na aljanna sai rilwanu zai kira ina in hidiman aljanna ku kawo ruwan sha ga masu azumi nan zuwa ga masu azumi nan zuwa to ala kulli halin shi Allah subhanahu wataala yana son ya nuna ma kowane bawa tsakaninsa da shi ba shamaki ba shamaki shi yasa in ya fallanta maka sallah yana son kowa ya san kana sallah in ya fallanta maka zakka yana son kowa ya san kana zakka in ya fallanta maka haji yana son ya san kowa ya san kai haji ya balanta maka imani yana son kowa ya ji kana fadin la ilaha illa dan in ba mu ji kana fadin la ilaha illa ba in ka mutu aka ce a zo ya mutumin nan sallah ce a ina za mu mai sallah ba mu je na la ilaha illa ya za mu sallah to sai ya samu wani aiki kuma yace to wannan tsakani na da bawa azumi sai ce azumi kowane aiki yana da sakayya amma azumi ba da sakayya tsakanina da bawa ne ni na san mai azumi ni na san mara azumi wasau li fa ana ajizi bihi ni nake sakayya da shi to haka suba Allah subhanahu wataala ya fallanta mu bayi yace la'allahu yarshudun uhilla lakum laylata siyamir rafasu ila nisaikum an halatta muku daren ramalana a rafasu saduwa da mata ila nisa'ikum bil jima'i da jima'i nazala naskhan lima kana fi sadri islam da a farkon musulunci daga azumi ya kama to babu sauran kusatan mata har azumi ya wuce to sai ya zamo wani abu ya zo ya faru a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a lokacin a farko da zaran ka gama cin abinci in ka yi bacci to ba sauran maganin cin abinci kuma to sai ya zamo wata rana wani babban sahabi daga cikin sahabbai ya je sai ga iyalinsa ta yado bai san dai yadda aka yi ba sai abin da ya faru ya faru ya zo yana ɓaɓɓoyewa ranar sai na umar shi kuma ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi fira da annabi ya dade shikenan sai koma gida sai ya samu iyalinsa ta shirya abinci ta kawo mishi sai sha'awa ya kama shi ta ce na fa yi bacci ya ce a ba wani maganan bacci abin da ya faru ya faru na gari yawa ya zo shi ya rasulullahi gaskiya fa abin nan da Allah ya ce yi fa an bake ta an bake ta gashi gashi Allah ya ce to shikenan tunda haka ya zama haka uhilla lakum laylata siyamir rafasu ila nisaikum yanzu ka an sawaki kowa in dai an sha ruwa kuma duk abin da za a yi har zuwa lokacin alfijir na wa tahrimil akali da an haramta ci ba wa shirbi da sha ba da isha'i da idan aka yi bude baki aka yi isha to shikenan ba sauran cin abinci sai gobe Allah ya ce to yanzu kam duka an dauke ai ta ci kamar yadda zai faɗa gaba hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna mata su zamo tubabin ku ku zama tubabin su kinayatun wato kinaya ne akan runguman su wato kamar riga ne kasa ta ba ta sa a jikin ana wa antum libasun lahun kinatu anta anuqihima aw ihtiyaji kulli minhuma ila sahibi kowa yana da bukatan juna alim Allahu annakum kuntum taftanuna anfusakum Allah yace na sani Allah ya san cewa kuna fa'intan kanku da yin jima'i a lailatul siyami an hana ku amma kuna yi waka wannan ya auku ne ga sayyidina Umar da wa gairi da wannan sa wa atazuru suka yanke hanzari إلى النبي زواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتاب عليكم يكرب توبانكم أي قبل توبتكم وعفا عنكم يا يافيمكم فالآن ينظر إذ أهل لكم lokacin da aka halatta muku ba shiruhunna ku yi jima'i da su wabtagu ma kataba Allahu lakum ku nemi abin da Allah ya rubuta muku abahahu min al-jima'i aw qadrihi ko gurgudansa min al-waladi na da wa kulu washrabu ku yi ta ci ku sha ba a kaman yadda aka ce muku daga yin isha ba ci ba ku ci gobe da sha da ci hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-aswad khayt al-abyad min al-khayt al-aswad har ya bayyana muku farin zare a cikin bakin zare min al-fajr wato farin zaren nan a cikin bakin zare bakin zare ma'anan duhun dare shi ko farin zare ma'anan hasken alfijiri to shine alfijir sai ya fassara shi da cewa min alfajiri min alfajiri daga alfijiri don karka ɗauka cewa wai zare za ka ajiye ka yi ta kallo sai ka ga fari da bakiya ba haka yake ba ka yi ta ci da haka wani mutum ya zo ce ya yi jiya na ajiye farin zare da bakin zare ne shi ci sai da na gane haka ta ba mai faɗin kiya ai ba haka ake nufi ba ai Allah ya ce min alfajiri wato shi alfijir yakan keto ne a cikin duhun dare sai a ga haske ya fito shi ne haidul abiyan shi ko daren nan shi ne haidul aswad Allah ce ku yi ta ce a wannan na halatta muku na'am ai sadiq bayanin lil khairil abyal shi alfajr din nan da aka ce bayanin farin zare wa bayanin aswad bayanin baki ko mahzuhun abin shafewa ne ai minal layli shabba ya kamanta ma yabdu abin da yake bayyana na fari wa ma yamtadu da abin da yake miƙuwa ma'awu tare da shi mai min al-gabash bi khaydain da zaruruwa biyu abyalu bari da aswalu baqi fil imtidad thumma atimmu siyama sannan ku cika azumi min al-fajr daga al-fajr ila al-layl zuwa dare ai ila dukhulihi zuwa shigan daren bi gurubi shamsi da fadawan rana to wannan ana nan aka cewa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa sunna na idan za ka yi sahur ka jinkirta sahur kar ka yi shi da wuri kar ka tashi karfe biyu ka yi sahur ha ka bar shi can karshe kaf da za a keto da alfijiri sai ka sha shi ne sunnan manzon Allah shi ko buɗe baki da an ce Allahu kamin ya ce aka bar din ruwa ya shiga ciki to shine shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to wala tubashiru antum to wannan wannan kenan wala tubashiru amma matan nan da aka faɗa maku an ba ku dama ku rungume su kar ku rungume su wa antum akifuna fil masajidi idan ana itikafi wannan hukunci yana nan kar ka zo kana itikafi ka ji sha'awa ka koma gida a'a ba ma koma gidan balle irin haka ya faru an ta akifuna misali na ya an hani liman kana ya harju wanda yake fita wa huwa mu'takifun yana itikafi bai jami'u imra'atahu sai jima'i da matansa ya komo kuma masallaci Allah ya ce a'a na hana wannan saboda haka na'am saboda haka wannan hukunci yana nan akan mai itikafi tilkal ahkamul mazkuratu wancanan ka hukunce hukunce da aka ambata hududullahi haddudin Allah ne hadda da iyakace ta li ibadihi ga bayinsa leki budan su tsaya inda hagare ta wala taqrabuha kar ku kusace ta ablagu min la ta'tadduha wato maimakon ya ce kar ku ketare ce kar ma ku yi kusa balle ku ketare al-mu'abbal bihi bi ayatin hura kazalika kama bayyana lakum ma zikira kamar yadda aka bayyana muku abin da aka ambata yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi Allah yake bayyana ayoyinsa ga mutane la'allahum ko su yattaquna su kiyaye maharimahu haramcinsa wala takulu ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقي واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل كركو ci dukiyoyinku a tsakaninku ai la kulu ba'dukum mal ba'lin kad sashin ku ci dukiyan sashi bil batil da haram shar'an a shari'a ka sariqati wal ghasbi kaman sata da kwace wala tudlu tulqu biha ila al hukam kar ku jefa biya da ita bi hukumati da hukuncinta aw bil amwali ko da dukiyan rishwatan ilal hukami zuwa masu hukunci mana ka ci dukiyar mutum ta hanyar barna ko sata ko kwace ka je kuma ka ba da rashawa wajen hukunci don kafin shi karfi a danne shi Allah ce a kar ku haka litakulu don ku ci bita hakumi fariqan wani yanki mim amwalin nasi daga dukiyoyin mutane mutalabbisina bil ismi kuna cuɗanya da zunubi wa antum ta'lamuna ku kun san annakum cewa ku mubdiluna mabannata ne yas'alunaka anil ahilla ya rasulullah suna tambayan ka jirajiran wata jam'u hilalin lima tabdu da diqatan summa tazidu hatta tamtali nuran me yasa idan wata zai kama zai kama a farkon shi sirri har ido bai iya ganin sa gobe sai ya karu jibi ya karu har ya kai badrul timmi ma'ana ya kai kwana goma sha hudu sai ga hasken ya gama ko ina a jikin watan ranar sha biyar sai ya ragu sha shida sai ya ragu har kuma ya koma yadda ya faru sirrin nan me yasa haka sun mata uru kama badat wala takunu ala halatin wahidatin ba ta zamowa kaman hali daya ka shamsu rana shi rana kullum haka yake cikakken sa ba inda babu haske a tare da shi kullahu ga gaya musu ya rasulullah hiya mawaqitun lin-nasi abinda yasa aka yi wata watan nan miƙati ne na mutane yanzu in ba wata yaushe za mu san ramalana ya kama idan da watan ya zama kamar rana ne ana kida yaushe za ka gane wannan wata shine muharram wannan wata shine zabar wannan wata shine kaza wannan shi abin da yasa na kawo kenan idan watan nan ya gama kwana talatin sai kuma ya buya sai wani ya fito sai ya buya wani ya fito sai ya buya to annan za ku gane yau wannan watan ɗaya ne me ya kamata a yi wannan watan biyu ne me ya kamata a yi wannan watan takwas ne me ya kamata a yi wannan watan sha biyu ne me ya kamata a yi ya'lamuna biha awqat zar'ihim za ku kuma san lokacin shuka wa matajirihim da wurin kasuwanci wa udadi nisa'ihim da iddan mata domin mata an ce ladina tarabbusu arba'ati ashhurin wa ashra kamar irin wata wata na mata wanda za ta san cewa al'ada ya zo a kowane wata tana kwana kaza duk na kawo shi don haka ne wasu ya mihim da azumi wa bitarihim wal hajji da lokacin hajji adbun alal nasi ai alamu yawlam biha waqtu balau istamarra da ta shude ala halatin bisa hali daya lam yu'raf zalika ba za a san wancanan ka ba وليس البر بأن تأتي البيوت من أبوابها من, من ظهورها باي لك cikin biyayya ku zo madakin Ka'aba ta baya fil ihram a zamanin jahiliya idan mutum ya harma da haji yana garin Makka to ba zai dinga fita ta kofar gida ba sai koma Yahuda katangansa ta baya ta nan yake fita wai shi ba zai shigo gida ta kofar gida ba Allah ya ce wannan ba biyayya bane na gaban ta dukuluna kuke shiga minhu da gare shi ta hurjina wa tatrukul baba ku bar goma wa kanu yaf'aluna zalika suna yin haka ne wa yaz'umuna suna riya cewa birran alhairi walakin albarra amma ma abucin biyayya man ittaqallaha duk wanda yaji tsoron Allah mitaziki mukhalafatihi da barin sabawan sawatil biyuta min abwabiha idan za ku zo kofa ku zo ta kofa in za ku shiga daki ku zo ta kofa to anan Allah yana nufin su daina bin ta bayan gida su zo ta kofa qur'ani kuma yana da fuskoki da yawa wa tulwiyu ta min abwabiha da abin da zaka yi in zaka je wajen Allah ka zo ta wajen manzon Allah wa anta babullahi ayyum ri'in atafa min ghayrika la yadkhulu ما أرسل الرحمن أو يرسل من رحمة تسعد أو تنزل إلا وضعها المصطفى عبده نبيه مختاره المرسل واسل الأنبياء وأسل الله يعرف هذا كل ما يعقله واتركه من الرابعة duk mutumin da ya ce zai je wajen Allah ba tare da manzon Allah ba babu ba kofan shiga il ihram ya gani wa taqullaha ku ji tsoron Allah la'allakum ku kutubuna ku samu babban rabo ta fuzo na Allah ba mu ba haka ma kallahu wanda yana tambaya ne wasu ce ne ake yi ki azumi na wata shekara ne samu ya gama siya kuma ga wannan ya kama ya wanda ya yi sai ya ci gaba da na bana idan Allah ya kai mu an gama na bana to na baran nan da yake kansa bai faɗi ba sai ya biya amma kowane rana ya biya sai ya ba da sadakan mudun nabi kafaran tsallake shekaran da ya wata ne
aka baka Allah wanda yana tambaya ne ko ya yi aikin wani sabo ya kai kamar tashi yana yi aikin sabo ne to kuma daga baya sai tuba waya ya matsayin shi a wurin Allah ai Allah subhanahu wata'ala yana farin ciki da tuban bawa fiye da yadda kai kake farin cikin Allah yana son bawa ya tuba in dai ba akwai haƙƙin wani a ciki ba tsakaninka da Allah ne ka tuba tuban kuma da tsarka Allah ya karɓe ka ka ci gaba da tuban ka ci gaba da yakin shedan karka ƙara hada jiki da matar wani haramu saboda ɗaukar matan wani akan mashin in dai har za a hada jiki ya zama haramu amma ya zama lalura to al-lalura tubihul mahdurat yanzu wannan rayuwa abubuwan da shari'a ya hana kamar yanzu baka da motar kanka a ce za ka je kaduna in ka ce sai ka samu na mazazalla ba za ka ba ko na mazazalla ba za ka samu ba ko kuwa ka ce in an gama matan ma ta gane kana kana kusantanta matsi ka za ta yi zama wai ta ga iyakanka to wannan duka abubuwa ne wanda zamani ya zo da su yanzu wanda babu yadda za a yi amma dai bai ɗauke haramcin ba yana nan aka maka za ko wani yana tambaya ne ko mutumin da yake ya tashi da jaba ko idan bai samu damar yin wanka ba ya ne yake noma ya rufe alƙur'ani
ba ruwan ne bai da lafiya ne in bai da ruwa kuma da lafiyansa me na gaugawa ya je ya ɗauki ruwa ya yi tsarki ya ɗauki alƙur'ani sallah ne aka ce idan larura ya hana ana yin istibahatar salati amma alƙur'ani la yamassuhu illa al-mutahharun ya bari ya samu ruwan ya tsarki ina zai je mai gaugawa idan ya samu ruwan ya wanka sai ci gaba da karatun alkurani aka maka za wani ana roƙon malam da Allah ya addu'a akan ganin da ake ciki na tsadan kayan abinci ana ta yi Allah ka mana sauki Allah ka mana sauki Allah ka mana sauki Allah ba mu lafiya zaman lafiya da kuma lafiya Allah ya dana mai yarda ya fi mana kurakuran magabatan Allah gafarta musu mun muke ne Allah ya sa mu cika dake da imani Allah ya yi mal umma annabi Allah ya kawo sauki Allah ya kawo sauki Allah ba mu ruwa wabi Allah ba mu ruwa wabi اللهم اطب بنا فانك بنا بصير ولا تعزمنا فانك على كل شيء قدير ودبر لنا فانا لا نصلنا خذ بايدينا ودلنا بك عليك ولا تهجنا عنك ولا تخدعنا بقوارئ الذنوب يا غني عن التفسير يا معلي الاسير سيرا نشكو اليك ما لا يخفى عليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله